أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم وبعد إن شاء الله wannan karatunmu na ya kotacin farida za mu ɗora daga inda muka kwana za mu tashi fasalin fi hailatul jumu'atil lazimatil ahmadiyyati fasali da zai magana a cikin hailar juma'a ma'ana zikirin juma'a kenan allazimati wanda ake yin sa lazimi al-ahmadiyya ta cikin dariƙan nan ta shehu tijjani radiyallahu ta'ala anhu yace wa halil bu'aid al-asri fi yawmi jum'atin ila al-maghribi li layl sa'ati wuslati wa halil yace kai hailala ka karanta hailala bu'aid al-asri bayan sallar la'asar fi yawmi jum'atin a cikin ranar juma'a ila maghribi har zuwa faduwar rana lelaili saboda samun sa'ati sa'a wusulati ta saduwa da bukata. Duk ranar Juma'a akwai wata sa'ar da duk wanda ya addu'a wannan sa'ar Allah zai karba. Saboda haka an yi ta kame ko in ce an yi ta muhawara wani lokaci ne. Wasu ce lokacin fitowar rana a'a bayan sallar asuba ne, a'a lokacin da liman yake huɗuba ne, a'a lokaci haka aka ta yi, amma dai abin da ya fi ƙarfi ya fi tabbas isa muhakkikun cewa bayan sallar la'asar ne lokacin da rana ta kusa faɗuwan nan ranar juma'a to wannan sa'ar ce saboda haka shehu tijjani radiyallahu ta'ala anhu ya ce to mi zikiri ma a wannan lokacin kuma alhamdulillahi karama irin ta shehu tijjani yawancin wuraren wasanni da wuraren shakatawa za ka samu an fi zuwansu ranar juma'a da yamma kaga lokacin da wasu mu suna can suna kallon ball suna kallon match ko sun tafi wani club to mu kuma lokacin muna masallaci muna ta zikiri Allah ya saka wa shehu tijjani da alkhairi Allah ya saka wa shehu tijjani da alkhairi saboda haka wahallil kai hailala bu aidal asri bayan sallar la'asar fi yomi jum'atin a ranar juma'a ila magaribi har zuwa faduwar rana linaili sa'atu wuslati saboda samun wannan sa'a wacce ake saduwa da rahama a cikin ta بهيللة أو فرد أو به ملزمة لمحو سوى فردا بقهر وسطوة بهيللة أنا ين هيللاني أو أن اللوكة ذكر الجمعة أو فرد كوكما أي اسم الفرد شيني الله الله الله شيني أو فردا فرد أو به ملزمة أو به ما كوكما قبائل سو إلزمة أنا لزمته ma'ana in aka yi la ilaha la ilaha zuwa wani lokaci sai a juya kuma ayi Allah Allah Allah shine au bihi malzama ko kuma gaba ɗayan su alazamce su limahawi siwa fardan fardan shi wannan ismul fardin Allah Allah ana karanta shi ne limahawi siwa saboda ya share wani Allah a zuciyarka Allah Allah shi ana yin sa ne saboda share wani Allah zuciyarka ta fuskanci Allah shi kadai biƙari saboda rinjaye irin na sunan Allah wasaɗuwaci da kuma ƙarfi irin na sunan Allah in kana Allah Allah to duk wani Allah zai fita a zuciyarka ya zama sai Allah kaɗai ka nufa bila adadin awil zama alfan fasa'idan ila sitta asharata biduna mashakkati bila adadin shi kuma zikirin juma'a yadda ake yin sa bila adadin ba ba adadi kawai in aka zauna a ita la ilaha illallah har zuwa lokacin da rana za ta faɗi. A wili zama alfan ko kuma ka lazince shi kafa dubu, mana kai kaɗai za ka yi lazumin ba da jama'a ba ne, kai kaɗai ne. Shi kenan in ka zauna bayan la'asar lokacin da za ta kusa faɗuwa in kai salatin in kai la'ila illallahun dubu. A sa'idan ko kuma kai sama da dubu, irin dubu ɗaya da ɗari ɗaya ko da ɗari biyu ko da ɗari uku ko da ɗari huɗu ko da ɗari biyar. ila sitta asharata zuwa sitta asharata ɗari goma sha shida shine dubu ɗaya da ɗari shida biduni mashakkati ba tare da wahala ba e ma'ana salatu in kai kaɗai za ka yi za ka lissafa daga dubu ɗaya aƙallansa dubu ɗaya zuwa dubu ɗaya da ɗari ɗaya zuwa da ɗari biyu zuwa da ɗari uku zuwa da ɗari hudu zuwa da ɗari biyar zuwa da ɗari shida daga ɗari shida kan ba a yadda ka ƙara ba sai ce biduna mashakkati ba tare da wahala ba saboda ana kaddara la ilaha illallah dubu ɗaya da ɗari shida ba abu ne wanda zai wahalar da mutum ba shine bila adadin ana yin zikirin juma'a ba adadi a wuli zama alfan ko kuma ka lazimce shi dubu musamman in kai kaɗai za ka yi fasa'idan ko sama da dubu ila sitta asharatan zuwa ɗari goma sha shida shine dubu ɗaya da ɗari shida biduni mashakkati ba tare da wahala ba fa kai shi cikin nutsuwa wa akir ila qurbil gurubi ka sa'ati li shadd ittisali lil gurubi li firqati wa akir ka jinkirta zikirin juma'arka ila qurbil gurubi zuwa kusan faduwar rana ka sa'ati kamar sa'a daya amma sa'ar ba yana nufin na awa guda ba abin da yake nufi wa akir ka jinkirta zikirinka na juma ila qulbil gurubi zuwa kusa da faduwar rana ka sa'atin kamar sa'a daya shine ana yin sallar la'asar lokacin zikirin juma'a ya fara amma in ka fara daga bayan sallar la'asar kafin rana ta faɗi abu ne mai wahala sosai saboda haka sai ka jinkirta sai ranar ta kusa faduwa kamar da awa daya da sa'a daya amma ba yana nufin sa'a irin ta agogo minti sittin ba a'a sa'a ɗaya misali ya zama a samu kamar minti ashirin ko minti sha biyar ko minti sha biyar ko ashirin ko minti ma talatin shi ne sa'atin ɗin anan ba wai awar ake nufi cikakkiya ba irin minti sha biyar dai minti sha biyar ashirin minti ashirin da biyar ko talatin sai a fara zikirin saboda in aka fara har a gama ba tare da mutane sun gaji sun gaji ba shi ne abin da yake nufi amma li sharɗi tisali da sharaɗin wannan zikirin ya sadu lil gurubi zuwa ga faɗuwar rana li firkaci ga wasu jama'a wasu daga cikin malamai tijjana suka ce ko da dai ko da na minti goma kai da sharaɗin in ka fara shi ya zama sai rana ta faɗi za ka daina shi yasa ce li firkaci ga wasu jama'a ga wasu jama'a saboda ni akwai waɗanda suke ganin cewa kuma na gani ma a cikin wasu daga cikin manyan zawiyoyin mu musamman zawiyar Shehu Ali Harazani cewa ba sai ya sadu da faduwar ranar gaba ɗaya ba a'a koya in ranar ta kusa faduwa to za a iya yankewa sai a yi addu'a saboda in wasu sun zo daga nesa su koma gida wataƙila in an gama zikirin juma'a wani sai ya je ya canza alwala da makamancin irin wasu uzurori dai haka kafin a yi sallar magariba shi yasa shi ma ya ce maka lifirkaci ga wasu jama'a abin da ya sace maka lifirkaci ga wasu jama'ar kaga kenan akwai malamai ko a ce akwai shehunan da suke ganin cewa za a iya ba wai sai dole ranar ta faɗi ba a'a ko da yan mintuna ya rage ranar ta faɗi to za a iya dakatar da zikirin juma'a ina fatar an fahimta amma kuma du ranar ta faɗi ya zama kuma ba a daina ba har wasu masallatan suna kiran sallah wasu ma sun shiga sallah to wannan kan laifi ne ittifaqan ittifaqan laifi ne saboda haka da ka shiga cikin faduwar ranar har wasu masallatan masu shiga wasu masallatan suna sallah ko kuna zikiri to gwara ma ka jinkirta kar ma ranar ta faɗi ka yanke shi ka fi dacewa saboda kai ka samu malaman da suka goyi bayan ka shi kuma wanda zai za iya za a ki dakatar da zikiri har wasu masallatan su shiga sallah wasu na ta kiran sallah ko kuma kuna ta zikirin juma'a to su kan ba malamin da ya goyi bayan su kaga waɗanda suke rage lokacin masu fi gaskiya kenan shine wa'akir ka jinkirta zikirinka na juma'a ila qurbil gurubi har zuwa kusan faduwar rana ka sa'atin kamar sa'a daya li sharti ittisali lil gurubi amma da sharadin wannan zikirin naka ya sadu da faduwar rana li firkaci ga wasu jama'a haka suka faɗa wa ma marra min shartil kamali wa sihhatin bi wurdin fa masharudin biha duna miryati wa ma marra abin da ya gabata a baya min shartil kamali daga sharaɗi na cika na wurdi wasu hafin da sharaɗin inganci bi wurdin na wurdi fama sharuɗin to an sharɗanta shi fama sharuɗin biha abin sharɗantawa ne a cikin zikirin juma'a duna miryaci wannan magana ba ko kwanto a cikinta wa waqatuhu ma baina zaili wa waqatun mubayyiqun wa in fata la yuqda ka fawtu dhahiyati wa waqatuhu lokacin zikirin juma'a ma baina waqtin baina zaini tsakanin wannan lokutan guda biyu ma'ana daga faduwar rana zuwa shigar lokacin sallar magariba e, wa waqtuhu lokacin sa baina zaini tsakanin wannan lokutan ma'ana lokacin da rana ta kusa faduwa zuwa lokacin da muktarin magariba zai shiga waqtul lokaci ne mubayyikun mai kunci lokacin da ake zikirin lokaci ne mai kunci wa in fata idan zikirin juma'a ya tsere maka baka samu ba la yi kuda ba a rama shi ka fautu bahiyyati kamar kubucewar layya ranar layya ta zo baka da ko sisi baka da ko sisi yau baka samu abin da zaka yi layya da shi ba gobe ma baka samu ba har jibi baka samu ba washe gari bayan layyar ta kubuce yau washe gari sai ka samu miliyan goma ko ashirin ko talatin ko hamsin babu layya a kanka saboda ni lokacin da aka yi baka samu dama ba saboda haka wanda bai samu dama ya yi zikirin juma'a a lokacin da ake yi ba to idan ya tsere ba zai biya shi ba a ƙauli a wannan ƙaulin kenan shine wa waqatuhu lokacin sa baina zaini tsakanin wannan lokutan guda biyu tsakanin lokacin zikirin juma'a da lokacin faduwar rana waqatul lokaci ne mubayyi'un mai kunci wa in fata idan ya kukubuce ba yadda za a yi ka zo baka samu zikirin juma'a ka zo an gama kuma ka ce zaka iya rama shi a wannan lokacin babu lokaci saboda ni ana gamawa sallar magariba ake shiga kaga babu lokacin rama shi kenan shine shine abin da ke nufi eh wa in fata in ya kubuce layi ko da ba a rama shi ka fautar da shi sai kamar kubucewar layya ne qad istahsana qad qad istahsana al-ba'd al-qada ila annahu min an-nazar salam sara misla wurdi wazifati qad istahsana ba'd al-ba'd al-ba'd sashin wasu daga cikin shehunne qad istahsana sun kyautata al-qada'a cewa a rama shi wasu daga cikin shaune suka ce kai in ko ce mutum mutum ya rama shi ko da daddare ne ka rama shi suka ce a rama abin da yasa ko suka ce a rama saboda saddu zari'a wani in aka ce idan ya kubuce ba a rama sai daga ganin kamar ma wurdin ba dole bane saboda haka zaka samu mutum zai zo wazifa zai komai amma zikirin juma'a saboda an ce ba zai rama shi ba sai ka samu ana wasa da shi wasu daga cikin malamai suka ce in mutanen zamanin namu nan ba su da kirki bulis suke nema an ce in an kubuce ba in an kubuce ba a ramawa za su dauke shi kana ba komai yake ba saboda haka a ce su rama dan kasi wasa da shi li'annahu kaji kuma hujjar ta gaba li'annahu saboda shi zikirin juma'a sara ya kasance misla wurdi kamar wurdi ne ma'ana kamar lazumin safa ne wa wazifati kuma kamar wazifa yake minan nazri saboda wannan alkawarin da kai kai bakan cewa Allah za ka yi shi alkawarin da kai shi ma ya zama kamar kamar kamar lazumin safa ne da yamma da wazifa saboda ka in ya kubuce sai an rama wala tansa in dabti tahi maqasidan wa min fadliha huduri khairil bariyati wala tansa yace dan uwa kada ka manta fa in dabti tahi lokacin da zaka fara zikirin juma'a ko wazifa ko lazumin safa ko na yamma shine in dabti tahi lokacin da za fara maqasidan a karanta abubuwan da ake kiran su maqasida shine in zikirin juma'a za fara da a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim a karanta fatiha ay astaghfirullah alazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum sau uku a karanta salatul fati uku kafin a fara yace to kai dan uwa kar ka manta da wannan wa min fadliha yana daga cikin falalar zikirin juma'a huduri kairul bariyati zuwan fiyan talikai shine ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ana zikirin juma'a to ana tare da ma'aiki ma'aiki yana zuwa gurin yana daga cikin fallar zikirin juma'a wa kan mustaqifin bi jisma'il zikriha wa kan mutahawinin biha yawm jum'ati to kaga magana da ake faɗa ko wa kan mustaqifin da yawa ana samun mutane masu yin sakwa-sakwa bi jisma'in wajen haduwa da zikriha wajen zikirin juma'a so da an ce ya kubuce ba sa ramawa da yawa an san mutanen da suke sakwa-sakwa da shi suna ga kamar ma ba dole bane shine wa kan mustaqifin da yawa masu yin sakwa-sako bi jisma'in wajen haɗuwa da zikiri haka zikirin juma'a sai ga za a yi zikirin juma'a ba za su je ba wa kan mutahawinin biha da yawa kuma akwai masu walakantar da zikirin juma'a ma'ana in wani satin ma suka yi wani ƙarshe wani satin ba su ba ko kuma sai ya an kusa gamawa dab sai su zo kawai bai fi na minti ɗaya za su yi ko minti biyu ba tukun ko kuma suna je ana zikirin juma'a suna ta harkokinsu sai can an kusa gamawa tukun sai su zo bai fi goma suka samu ko ashirin ba shi kenan addu'a shine mutahawin akwai masu walakantar da shi yawmal juma'a ce ranar juma'a akwai masu sako-sako akwai masu walakantar da shi wa ma za ka illa min bada'i wa ubdi'at wa ash'anuha qafu du'atil mubillati wa ma za ka haka bai faru ba cewa mutane su rika sako-sako da zikiri illa min bada'i'a sai dai bayyanar wasu bid'o'i ubdi'at wanda aka kirkire su an samu bid'o'i abubuwa da yawa wanda aka kirkira wa ash'anuha amma mafi munin su qafu du'ati shi ne bin addu'ati jagorori almudullafi masu ɓatarwa, in ka da wasu bagaggun ma ke su ce maka mawai bid'a ne. Ga shi kuma za ka ɗauko ƙur'ani, iza nudiya lissalati, wannan fa iza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillahi wa dhkurullaha kaseeran la'allakum tuflihun suratul jumu'ati amma duk da kan ka samu wasu makakkun sai su ce maka bid'a ne kuma gashi qur'ani ya ce ai to mafi munin bid'ar da take cutar da harkar zikiri shine bin sauraron addu'ati masu kira wanda suke ganin kamar wai su masu wa'azi ne almutun da shi kuma alhali batarwa suke yi wa qad mana ubil jahali wa hawa sakafatun bi man yantami li hirfatin ahmadiyyati to har yanzu dai akwai irin wannan jagorori batattu wanda suke nuna mutane kamar zikirin ma ba komai bane wa qad mana u to su irin waɗannan mutane wanda suna cikin ɗariƙar amma jahilai ne wa qad mala'u haƙiƙa sun hana biman yantami ga wanda yake dangantuwa ahmadiyyati ga ɗarika shehu tijjani lihirfatin sun hana shi sana'a suka hana su sana'a biljali amma fa saboda jahilci su wawa sakafatun wannan abun wannan abun wauta ne dan mutum yana batijjani a ce ba zai sana'a ba kana batijjani kada kai sana'a ka nemi ka nemi abinci shine wa qad mana u hakika sun hana biman yantami ahmadiyyati ga wanda yake dangantuwa da ɗarika shehu tijjani lahir fatan sun hana shi sana'a bil jahil saboda jahilci ko sakafatun wannan abin wauta ne kuma hanawan zai iya ihtimali zai iya daukan fuska biyu imma ya zama an hana shi direct an hana shi imma kuma ya zamto an yi wasu dabaru an kanene shi kullun yana zawiya a zaune baya sana'a kullun yana zawiya a zaune ba a baki ba a ce kar ya je sana'a ba amma an masa shirin da in zai sana'a ma ba shi da lokaci to ya ce wannan abin wauta ne muridai a basu su je su sana'a wasu su je kamar wanda sana'a ta dace da shi ya je ya sana'a wanda neman ilimi ya dace da shi ya je ya nemi ilimi na ilimi na littattafai wanda haddace qur'ani ne ya dace da shi saboda basirarsa da lokacinsa to a tsaya masa shehi ya tsaya ya dage masa ya haddace alqur'ani wanda karatun boko ne ya dace da shi a matsa masa ya je ya koyi karatun boko saboda ya zama masa sana'a zuwa gaba saboda haka kowane muridi a ɗora shi a layin da ya dace da shi kar a bar shi ya zauna a zawiya ya kanan naɗe baya sana'a ya ce radu bi siyahi wal gina wal gina'i ka an makanaha wa ma zadi murtaran walau fil asiqati radu to wannan ko wanda aka hana waɗannan muridan sana'a imma hanawa ta zahiri imma hanawa ta dabara radu amma fa sun yarda bisiyahi da ihu wal gina'i da kaɗe-kaɗe ko da waƙe-waƙe makana ha a madadin sana'ar in ka je ka haɗo fiyananka da kayan kiɗanka ka ce kai ma ka zama sha'iri da gangunanka to ba za a hana ka ba can an hana ka sana'a kuma nan amurka kana ta kaɗe-kaɗe kai sha'iri rabu sun yadda bisiyahi da ihu wal gina'i da waƙe-waƙe makana ha a madadin ajayin sana'a din wa ma za bi murtadan wannan fa ba abin yarda bane walau fil azikati koda a karamar hanya abin da ake nufi da al'azikka shine karamar hanya dan loko dan karami hanya yar karama wacce mutum ma in zai wuce da kyar mutum ɗaya zai wuce to mu dariƙar da muke kashe ta radiyallahu anhu sunanta dariƙa abin da ake nufi da dariƙa kuma hanya ce wadihan hanya ce babba dalla dalla komai yake ana ganin sa ba duhu a cikinta ba rani ba ruwa, ba ƙaya, ba dutse. Ya ce, To, wannan abin ba za a yarda da shi ba, ko da a ‘yar ƙaramar hanya ce, ballantana kuma amu da muke yin ɗarika. Mana ba wata matashiyar da za ta yarda da wannan. Ba wata matashiyar da za ta yarda da wannan abu. Wa ƙulbil jawazin raƙfi, wa hawa tamayilun, yaminan shimalan inda azkari hadrati, wa kulka faɗa, bi jawazin raƙfi da halaccin rawa, cewa ya halatta a yi rawa. amma ko ba rawa fa mutum ya tashi tsaye ya rika tika rawa ba a'a yace wahawa tamailu shine rangaji yaminan shimalan hagun da dama ana dan rausayawa inda azkari hadrati lokacin zikirin juma'a ana la ilaha illallah la ilaha illallah to dan wannan rangajin da za a rika yi to ka ce wani abin ya halatta wa kun muta'addiban amma baka kasance mai yin ladabi a wajen wannan rawar ma wa kun muta kashi'an kuma ka kasance mai yin mai tsoron Allah wa kun muta bakiyan ka kasance mai kuka bi ainil basira ce da ido idan na basira ka fahimta saboda haka kar a wajen zikirin juma'ar tunda an ce a yi rangaji a rika shigo da wasu abubuwan da suke kamar na rashin ladabi a a abin cikin nutsuwa wallahu ta'ala a'lam